مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan zulka'ida hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1447 daidai da 14 ga watan biyar miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidil bukhari da ke cikin wannan unguwa mai tarin albarka ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muktasar zadil ma'ad littafi ne na babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasinmu na ah, 95 muna dai karanta wasu daga cikin hikimomi da kuma darussan da ke ɗauke a cikin gazuwatu Uhud. Ma'ana yakin Uhud wani yaƙi ne wanda ya koyar da duniyar musulunci wasu darussa masu tarin yawa. Sannan yana ɗauke da wasu hikimomi na Allah maɗaukakin sarki masu tarin yawa, wanda su muke ta ƙoƙarin karantawa. inda mana yake ɗauko gaba-gaba cikin suratu Ali Imran kowace gaba sai ya gaya mana abin da za mu fa'idanta tun da kusan bayani an yi shi a cikin suratu Ali Imran na abin da ya faru a yakin Uhud tsakanin ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma ainihin wato kafiran makka. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفسر هذا الظن على مدوكين سركي cikin ayar ya ce yazunnuna billahi dhannal haqqa wato ghayral haqqi dhannal jahiliya wato munafikai suna yi wa Allah madaukakin sarki mummunan zato yanda ba haka Allah yake ba sai suke masa zato irin wannan kuma zato irin na jahiliya zato irin wanda yake mai da kyau zato irin wanda bai kamata a wato a sufanta Allah ko a kamanta Allah da irin wannan zato ba to a karkashin wannan gaba ta nuna billahi ghairal haqqi wannan jahiliya to shine sai malam yake ta kokarin ya gaya mana abubuwan da in mutum yana yin su to yana munana wa Allah zato kuma in ka ji abubuwan to kai kanka al'amarin zaka tsinke da al'amarin za ga kai ma wannan in dai wannan shine wato zannul jahiliya to wanda zai iya kubuta daga irin wannan zaton illa man rahima rabbuk yake cewa fassara hadha dhannu bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayadmahal wa fassara bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qadari Allah ولا حكمة له فيه وفسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر وإنكار إتمام دينه وهذا هو ظن وهذا هو ظن السوء الذي ظنه ظنه المشركون والمنافقون في سورة الفتح وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ما cewa وفسر هذا الظن an fassara wannan zato irin wanda ake yi wa Allah wanda bai kamata a yi wa Allah irin wannan zato ba zato ne irin na jahiliya zato ne wanda yake mummunan zato wato bi annahu subhanahu wa ta'ala la yansuru rasulahu shine zaton da munafukai suke yi wa Allah ba zai taimaki manzansa ba lalle wannan munana wa Allah zato ne a yi wa Allah irin wannan zato na ba zai taimaki manzansa ba irin wannan zato na mutanen jahiliya ko mutanen munafukai da suka yi a cikin yakin uhudu to shine wanda ake fassara shi da zannul jahiliya wa anna amrahu duk waɗanda suke zaton al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayadu mahalla zai ruguje zai wargaje zai lalace ya ɓaci ginin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zai rushe wannan yana daga cikin wanda suka yi wa Allah mummunan zato ina fata an gane wa fussira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun bi qadarillah an fassara zannul jahiliya zatan su cewa anna ma asabahum abin da ya same su lam yakun bi qadarillah ba da wato ba kaddarawa ba ce daga Allah wannan yana daga cikin mummunan zato ga Allah maɗaukakin sarki a yi zaton abin da ya faru na rashin jin daɗi gamman fa asabahum gamman bi gammin wannan damuwar kan damuwa da ta faru akan sahabbai ranar yakin Uhudu a yi tsammanin ba haka Allah ya kaddara ba zaton cewa wannan abu da ya faru ba da ƙaddarawar Allah ya faru ba wannan yana daga cikin zato mafi muni da ainihin wato aka yi wa Allah maɗaukakin sarki cewa akwai wani abu kenan da ke iya faruwa ba da ƙaddarawarsa ba lalle ko shakka babu zato mai kyau shine abin da ya faru ga sahabbai na ainihin rashin jin daɗi a yakin Uhud da karkashe wasu da aka yi suka samu shahada da jikkata wasunsu da aka yi da guduwar da suka yi da duk abin da ya faru na takaici da bakin ciki da ya same su ya faru ne da kaddarawar Allah a ce a yi tsammanin hakan ya faru ba tare da kaddarawa daga Allah ba wannan shi ma yana daga cikin munanawa Allah zato munanawa Allah zato ne a ɗauka ga wani abu yana faruwa ma ba da kaddarawar Allah ba Allah bai kaddara faruwarsa ba kuma yake faruwa wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato wala hikimata lahu fihi ko kuma a yi tsammanin abin da ya faru abin da ya samu sahabbai a yakin Uhud la hikimata lahu fihi Allah bai da wata hikima cikin abin da ya faru a cikin wato ga sahabbai abin da ya faru tun daga saukowarsu daga dutsen Uhud har abin da ya biyo bayan haka har zuwa ƙarshen a ɗauka babu wata hikima ta Allah a cikin abin da ya faru wannan cewa babu wata hikima cikin abin da Allah ta'ala ya kaddara wa sahabbai a yakin uhudu wannan shi ma yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato ina fata an gane fa fussira an fassara mummunan zato bi inkarin hikima inkarin cewa ba hikima cikin abin da ya faru akwai wani abu da ke faruwa cikin mulkin Allah babu hikima da aka kore hikima cikin abin da ke faruwa cikin halittar Allah ko shakka babu wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato wa bi inkarin qadari haka inkarin kaddara musun kaddara cewa babu wani kaddara su suka jawo kansu ai da basu kaza ba da kaza ya faru musun kaddarar abin da ya same su cewa babu wata kaddara su suka jawo kansu wannan shi kansa inkarin kaddara yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato wa inkari itmami dini da kuma inkarin da munafukai suke yi wa Allah ba zai cika addininsa ba da aka zaton cewa Allah ba zai cika addininsa ba wannan yana daga cikin wato ya zunnuna billahi ghairil haqqi dhannal jahiliya wannan yana daga cikin azzannul jahili cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai cika wannan addini ba. Allah ya ce, Al-yawma akmantu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina ganin yanda kafirai suke galaba ganin yanda suke da ƙarfi ganin yanda ƙasashen su suka zama super power ganin tattalin arzikin duniya a hannunsu yake ƙarfin soja a hannunsu yake ƙarfin ainihin wato technology a hannunsu yake a yi tunanin wannan zai hana Allah ya cika addinin sa wannan muna dawa Allah zato ne yana daga cikin azzannul jahili yi zaton Najeriya ba za ta gyaru ba ka muna dawa Allah zato kayi tsammanin Najeriya ta lalace haka za a yi ta tafiya ba za ta gyaru ba wallahi kayi wa Allah mummunan zato kai tsammanin zaluncin da shugabanni suke yi zai ci gaba da ɗorewa zaluncin zai dawwama wallahi ka muna nawa Allah mummunan zato yaushe za ta gyaru ban sani ba amma za ta gyaru wallahi Najeriya za ta gyaru wallahi Najeriya za ta gyaru kuma Allah madaukakin sarki bai taba dawwamar da zalunci ba wannan ita ce aqida ta kuma shine abin da na yarda da shi amma ka dauka Najeriya abubuwa sun yi nisa lalacewar da tabarar ta kai sun waura ta kuri don haka ka yanke kaunar gyaruwan Najeriya ka munana wa Allah mummunan zato ka yi wa Allah mummunan zato na fata an gane da aka duk wannan yana daga cikin wato munana wa Allah zato ka ɗauka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi rinjaye ba akan bid'a saboda ganin yanda bid'a take cin kasuwarta yanda ainihin wato ake samun bunƙasarta da yaduwarta ka ɗauka sunna ba za ta zo ta mamaye sunna ba za ta mamaye bid'a ba ka muna nawa Allah mummunan zato di yana daga cikin wato zannu sau yana daga cikin mummunan zato da za ka yi wa Allah maɗaukakin sarki wa hadha huwa zannu sau wannan shine mummunan zato allazi zannahu al-mushrikuna wanda mushrikai suka yi wal munafiqina da munafikai fi suratul fatih cikin suratul fatih irin wannan zatan wa inna ma kana hadha dhannu dhanna saw dhanna saw li'annahu dhannun la yaliqu billahi wa sifatihi wa asma'ihi wa hikmatihi wa hamdihi wa tafarrudihi birrububiyyati wal uluhiyyati wa sidqihi fi wa'di faman dhanna annahu la yutimmu amra rasulahu وأنه يدين الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها يضمحل معه معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده فقد ظن به ظن الصوم الإمام ابن القيم كتشوى وإنما كان هذا الظن shi wannan zato ne ake magana a kansa ya kasance zanna sau zato ne mummuna li'annahu dhannu domin zato ne la yaliqu billah wanda bai dace ba da Allah me ya hana kai wa Allah kikkiawan zato me yasa kake munana wa Allah zato me yasa in har za ka yi mummunan zato me zai hana kai wa Allah kikkiawan zato ka ɗauka kyakkyawan zaton shine wanda Allah maɗaukakin sarki yake tabbatarwa ba mummunan ba me yasa da haka kenan duk wanda ya ce irin wannan zaton shine zaton da kwata-kwata bai dace ba da Allah maɗaukakin sarki la yaliqu billah bai dace ba da Allah wa sifatihi bai dace ba da sufofin Allah wa asma'ihi in dai ka karanci sufofin Allah ka je ka karanta tauhidul asma'i wa sifat za in dai ka karanta waye Allah matsalar ka kawai mu'amalantar Allah kake irin mu'amalar bayan Allah ka ɗauka Allah makhaluki shi ne matsalar da ka samu wannan babban virus ɗin da yake damun kwakwalwarka kenan ka ɗauka Allah mutum shi sa duk lissafin da kake wa Allah irin da mutum kake mata amma da kana wa Allah fahimta irin ta shi Allah ne ka san sunayensa da ma'anonin da ke ɗauke a sunayen ka san sufofinsa da ma'anoninsu ai da al'amarin da ka tsince da lamarin Allah da ma baka dinga tantama da ta ba ba game da abu kaza zai yi ko ba zai yi ba game da Allah da aka yana daga cikin munana wa Allah zato irin zaton da bai dace ba a jingina wa Allah ko sufofinsa ko sunayensa wa hikimatihi wato munana wa Allah zato ne game da abin da ya shafi hikimarsa bai dace ba da hikimar Allah maɗaukakin sarki a ce ga wani abu ya zama kadangaren bakin tulu an rasa yanda za a yi da shi Allah ma ya rasa yanda zai da shi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira lalle zan iya kasawa zan iya gazawa zai iya zama mun kadangaren bakin tulu amma innahu ala kulli shay'in qadirun Allah mai cikakken iko ne akan komai babu abin da ya fi ƙarfinsa babu abin da yake buwayarsa babu abin da ba a ƙarƙashin mulkinsa da kulawarsa yake ba subhanahu wa ta'ala da aka irin wannan mummunan zaton bai dace ba da hikimar Allah hikimar Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa ne na mai hikima gwani a ce ga wani abu yana faruwa a cikin mulkinsa ga wani abu yana faruwa cikin halittarsa kuma babu hikima a ciki wannan bai dace ba jingina wa Allah wa hamdihi da godiya gode wato da godiya gare shi wa tafarrudihi bir rububiyya da kuma kadaita shi da ubangijintaka wal uluhiyya da allantaka wa sidqihi fi wa'dihi da kuma gaskiyarsa cikin cika alkawarinsa yanzu ka yi tsammanin Allah baya cika alkawari wannan ka munana wa Allah mummunan zato yana daga cikin munana wa Allah zato Allah ya ce in ka bi shi zai maka zai ɗaukaka ka zai martaba ka zai girmama ka a nan duniya zai baka makoma mai kyau a lahira ka zama kana ɗan doubting kana ɗan kokonto wannan yana daga cikin munana wa Allah zato ka ɗauka dan wane ya ma alkawari ya saba wane ya ma alkawari bai cika ba ka ɗauka Allah ma ya alkawari baya cikawa wannan munana wa Allah zato ne faman zanna annahu la yutimmu amra rasula duk wanda yake tsammanin fa Allah ba zai cika al'amarin manzansa ba fa to shi kansa ya munana wa Allah mummunan zato وأنه يدين الباطل على الباطل على الحق عفوا duk wanda yake tsammani da zaton Allah ta'ala zai ci gaba da juyar da ƙarya alal haƙƙi ta danne gaskiya idalatan mustamirratan kuma juyarwa mustaqirratan ta dindindin babu ran da ita kuma gaskiyar za ta rikide ta juye ta tumurmusa ƙarya ka ɗauka haka za a ita tafiya zaman ƙaryar nan da ake yi haka za a dawwama haka za a ita tafiya ba ran da masu gaskiya za su yi galaba ba ran da gaskiya za ta yi galaba ka muna nawa Allah zato a iya samun ƙarya ta ta janzaranta ta yi ta janzaranta ta daɗe ta yi shekaru maƙaryata su yi ta cinkaransu ba babbaka amma bahaushe ya ce rana ɗaya ta ɓarawo rana guda ɗaya tak ta mai kaya ce na fata an gane yadma'illu ma'a alhaq wato Allah zai juyar da ƙarya ta danne gaskiya kuma juyarwa wadda take madawwamiya yadma'illa ma'a alhaq wadda gaskiyar za ta shuɗe a daina jin ɗuriyarta izmi ilalan shuɗewa kwata-kwata an daina jin duriyar gaskiya saboda tuni ƙarya ta mamaye ta kuma haka za a yi ta tafiya har a tashi alkiyama wanda da yake tsammanin haka ya munana wa Allah mummunan zato dan musulmi sun zama yanda suka zama sun lalace rauni ya shige su san duniya ya shige su abubuwa duk sun zama yanda suka zama a ɗauka haka za a yi ta tafiya ba tare da an samu canji ba ba tare da an samu juyin juya hali ba gaskiya ta waiwayo maga masu gaskiya su zaman to masu izza to duk wanda ya tsammaci zaman ƙarya za a yi ta yi babu ranar da gaskiya ita kuma za ta yi ranarta za ta yi ikonta ta yi galaba to ya munana wa Allah mummunan zato faman zanna bihi zanna sau faqad zanna bihi kai zanna sau hakika yayi wa Allah mummunan zato duk wanda ya dauka irin wannan tsarin haka za ta tafiya wa nasabahu ila khilafi ma yaliqu bi kamali kuma lalle ya jingina Allah zuwa ga sabanin abin da ya dace da cikar Allah wa sifati da sufofinsa lalle ka tauye wa Allah matsayinsa ka tauye shi cikin sufofinsa baka siffanta shi da kamala ba wa man ankara an ya kuna zalika bi kadari duk wanda yake inkarin faruwar abin da ke faruwa yana faruwa ne fa da ikon Allah da ganin damar Allah akwai mai taba ba duk wanda yake musu akan haka to shi ma fa ma arafahu bai san waye Allah ba wala arafa mulkahu bai san mulkin Allah ba bai san kasaita da ji da isa irin na Allah ba bai sani ba wa kadhalika man ankara al-hikmata haka duk wanda yake inkarin hikima yana ganin wasu abubuwa suna faruwa ba wata hikima a ciki annabi yastahiqqu al-hamda duk wanda yake inkarin hikimar Allah irin hikimar da take cancantar a gode wa Allah alaiha akan wannan hikimar fi zalika akan haka faza'ama annaha mashi'atun mujarradatun anil hikima kawai yace abubuwan nan fa yariye cewa annaha mashi'atun mujarradatun anil hikima kawai ganin damar Allah ne a gwaransa ba hikima in Allah ya ga damar abin kawai sai abin ya kasance amma ba wata hikima duk wanda yake ganin abubuwa suna faruwa haka kawai Allah ya ga dama su faru amma ba wata hikima ba sirki da hikima a ciki to wannan shi ma ya munana wa Allah mummunan zato duk da Allah abin da ya so ko abin da ya ga dama ne yake kasancewa to amma ka gane Allah maɗaukakin sarki duk sanda ɗan adam ya samu irin wannan damar galibi zalunci yake a ce yana da iko cikakke za a ga zalunci yake amma shi Allah mai cikakken iko ne kuma adali ne cikakke da haka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga damar faruwarsa yanda ka ga ya faru a yanayin da ya faru a sadda ya faru a yanayin da ya faru akwai hikima ko ka gane hikimar ko baka gane hikima ba ka ɗauka ganin damar Allah ce tsaba amma wannan ba wani hikima kawai dai tun dai shi Allah ne ya ga damar abin ya kasance kawai ya kasance haka amma ba wata hikima kai ban ganta ba kana cewa ba hikima ko ban ga hikima ba ko ka kasa gane hikimar kaza ka amuna na ladabi kuma ka yi wa Allah mummunan zato fadhalika dhannu alladhina kafaru wannan duk irin zace zacen kafirai ke fawailun lil ladina kafaru minan nar azabar wuta ta tabbata ga kafirai wa aktsarun nasi ibn al-qayyim yace kaga mafi yawan mutane yadhunnuna billahi dhanna sawa mafi yawan mutane irin wannan zaton suke wa Allah suna yi wa Allah madaukakin sarki mummunan zato mafi yawan mutane fi ma ya tasu bihim cikin abin da ya shafe su wa fi gailihim ko ya shafi wasunsu abin da ya shafe su suka munana wa Allah zato me yasa kullum ba ka tunanin Allah positive positively me yasa sai negatively kake kallon Allah madaukakin sarki me yasa dan haka da yawa daga cikin mutane cikin abin da ya shafe su suna yi wa Allah mummunan zato cikin abin da ya shafi wani na kusa da su ko wani wanda suka sani suna yi wa Allah mummunan zato me yasa ba ka ganin Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne me yasa kake ganin ba zai yafe ma ba me yasa kake ganin Allah maɗaukakin sarki ba mawadaci ba ne me yasa kake ganin wadata ta yi ma nisa ba za ka Allah ba zai wadata ka ba me yasa me yasa ba ka tunanin Allah mai gafara ne kuma ka yadda zai gafarta ma duk girman laifinka kuma da haka wannan zai sa ka nemi gafara su zai gafarta ma me yasa ka yanke kauna shi yasa ya ce la taqnatu min rahmatillah ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لا يسلم من ذلك لا يسلم من ذلك باب wanda zai iya kukuta daga yi wa Allah mummunan zato babu wanda zai iya kukuta daga wannan mummunar ɗabi'a ta munana wa Allah zato illa man arafa Allah sai wanda ya san Allah wanda ya san Allah ne kadai duk girman abin ya taso zai ga yayi murmushi kawai ya ce ai ba komai ai za ka ce ba komai ya ce ai akwai Allah with confidence ya ce Allah zai da abu ya taso masa kawai sai ya koma zuwa ga Allah duk girman abu yana ganin an gama da ya faɗi ya yi sujuda raka'a biyu kenan kawai sai ya saki jikinsa ya kama harkokinsa ya san an gama da wannan ishu din baya ganin a matsayin kai wannan abu akwai wahala fa anya zai yi anya in dai ya shiga cikin lamarin Allah baya wannan tunanin to kuma babu wanda baya munana wa Allah zato sai wanda ya san Allah wa arafa asma'ahu ya san sunayen Allah wa sifatihi ya san sifofin Allah da ka jahilci waye Allah ka jahilci ma'anar sunayensa ka ɗauka sunayen kawai a zuwa ita karanta ana jan tarbiya Allah wa Rahman Ar-Rahim Ar-Razzaq Al-Quddus As-Salam ya ka shikenan ka ɗauka shikenan sunayen nan kowanne yana da ma'ana da yake ɗauke da ita malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce da yawa game da al'asma wa sifat shak Uthaymin shi ma yana da littafi da yayi akan wannan kowane suna da ma'anarsa in aka yi ma sharhin zaka ji baka taɓa jin sunan ya ɗauki wannan ba da haka wanda ya san Allah ya san ma'anar sunayen Allah ya san ma'anar sufa in dai an ce ta Allah ce to shi kaɗai ne baya munana wa Allah zato wa mujibu hamdi wa hikimati kuma wannan shi ke cancantar da ya gobe wa Allah ko wa mujibu hamdihi wanda ya san abin da ke cancanta a gode wa Allah wa hikimati ya san hikimomin Allah to shi kadai ne baya munana wa Allah zato faman qanata min rahmatihi duk wanda ya yanke kauna da rahmar Allah faqad dhanna bihi dhanna saw shi ma ya munana wa Allah zato wanda duk yake tsammanin Allah ba zai gafarta masa ba ya muna nawa Allah zato yana ganin Allah kenan shi a irin yanda yake ganin Allah yana ganin Allah ba ne afuwa bane ba ne yafiya bane ba ne gafara bane in ku har ya san cikin sunayen Allah cikin sufofinsa akwai afuwa akwai yafiya akwai gafara akwai wanda mutum ɗari ya kashe kuma Allah ya gafarta mace ya kashe aljanna mutum ɗari a fata an gani da haka Allah maɗaukakin sarki mai afuwa ne mai gafara ne da haka duk wanda ya yanke ƙauna da rahmar Allah yana ganin shi kam gaskiyar magana yadda arzikinsa ya samu karayar arziki kawai ya yi gibin abu yana ganin arzikinsa ba zai dawo ba yanda girma ya kama shi dinnan ya yanke kauna yana ganin ba zai haihu ba ya auri mata su ma duk sun manyanta yana ganin shi kan dai kawai ta yi wa ƴaƴan ƴan uwa hidima shi ba zai haihu ba yana daga cikin alqunut min rahmatillah na fata an gane wa man jawwaza alayhi annahu yu'adhibu al-muhsina wa yusawwi bainahu wa bain aduwwihi faqad dhanna bihi dhalika ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ya halatta ya halatta akan Allah cewa Allah yu'adhibul muhsin al'adar Allah ne ya azabtar da mai kyautatawa wa yusawwi bainahu wa bain aduwi kuma al'adar Allah ce ya daidaita mai kyautatawa masoyinsa da maƙiyinsa ya musu awo guda shi ma ya muna nawa Allah zato afa naj'alul muslimina kal mujrimina hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ka dauka duk awo ɗaya Allah ta'ala ke yi wa jahilai da malamai ka dauka a ma'auni ɗaya Allah ta'ala ke auna kafirai da muminai ka dauka mutanen kirki da mutanen banza duk a wurin Allah ba bambanci a lalle baka gane wa ayi Allah ba ka muna nawa Allah zato ومن ظن أنه يترك خلقه سدى من الأمر والنهي فقد ظن به ظن سوء duk wanda yake tsammanin Allah ya bar halittarsa kara zube ba umarni ba hali wannan ya muna nawa Allah zato duk wanda yake tsammanin Allah ya halitta halitta ya batta kara zube bai ce su yi ba bai ce ka su yi ba ba umarni ba hali irin wannan yake yi wa Allah irin wannan zaton yake wa Allah shi ma ya fada cikin wancan layin faqad dhanna bihi dhanna saw yayi wa Allah mummunan zato ya dauka Allah ya halitta halitta ba hikima afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilayna la turja'un ku tsammaci Allah ya halicce ku satakai ba sawa ba hanawa ayahsabu al-insanu an yut raka sudan yanzu mutum yana tsammanin kawai a bashi kara zube ba umarni ba ani ba tsawatarwa ba bushara a duk wanda ya tsammaci Allah ya halitta halitta irin ɗan adam yanda ya karrama shi yanda ya kyautata halittarsa ya azurta shi da hankali kuma a ce kawai da shi da sauran halittu dabbobi da Allah bai saukan musu ainihin wato takalifanci wa duk ɗaya ne duk wanda yake yi wa Allah wannan zaton shi ma ya yi wa Allah mummunan zato wa kadhalika man dhanna annahu la yusibahum wa la yu'aqibahum duk wanda yake tsammanin an je lahira Allah ta'ala ba zai wa masu kirki sakamako na alheri ba ba zai wa mutanen banza ukuba ba wala yubayyana lahum makhtalafu fi ko yake tsammanin sabanin da mutane suke yi Allah ba zai taba bayyana musu abinda suke sabani akai ba wa kadhalika man zanna haka duk wanda yake zatan annahu yudhiqul amala saliha Allah yana lalatar da kyakkyawan aiki ga wanda ya aikata aiki bila sababin ba gaira ba dalili min al-abdi ya lalata aikin bawa wa yu'aqibahu yayi wa bawa kuma uquba bima la sun alahu game da abin da bawa bai aikata ba aw jawwaza alaihi an yu'ayyida ada'ahu bil mu'jizat ko kuma duk wanda yake yi wa Allah zatan ya halatta akan Allah cewa Allah zai karfafi makiyan musulunci makiyansa bil mu'jizati da irin mu'jizozi allati yu'ayyidu bihar rusula irin mu'ujizozin da ya karfafi manzanninsa da shi aw ya hasuna minhu ya hasunu minhu kullu shay'in kullu shay'in ko kuma komai mai kyau ne a gurin Allah hatta yukhallida fin nari man fana umrahu har ma Allah zai iya dawwamar da wanda ya karar da rayuwarsa fi da'ati wajen yi masa da'a ya dawwamar da shi a cikin wuta wa yuna'ima man istanfada umrahu ya kuma ni'imta wanda ya karar da rayuwarsa fi ma'asiyati cikin saban Allah wa kilahuma fil husni sawa kuma duk su su bin wajen kyautatawa a wurin Allah duk daidai suke la yuqrafum kinahu ahadihima illa bi khairin sadiqin wa illa fal aqlu la yaqdi bi qubhi ahadihima wa husni al akhar wannan shi ma muna nawa Allah mumunan zato ne wanda da yake tsammanin Allah ba zai saka wa mutanen kirki ba ba zai yi ukuba ga waɗanda suka saba masa ba ko kuma Allah ba zai bayyanar da abin da mutane suke saɓani a cikinsa ba wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza wannan yana kan daidai wannan yana kan kuskure kuma a kasa gane waye akan daidan a kasa gane waye akan kuskure ai ta tafiya cikin saɓani ba tare da Allah ya yi bayani ba ka ɗauka haka Allah yake kayi wa Allah mummunan zato Allah maɗaukakin sarki zai ƙarfafi masu gaskiya da hujjoji ƙarfafa bayyanannu Allah maɗaukakin sarki zai taɓar da makaryata da rashin hujjoji da rashin dalilai da kame-kame da sauransu amma ka ɗauka da Allah maɗaukakin sarki ba zai bayyanar da gaskiya a gane a tsakanin masu saɓanin nan waye akan daidai ba ta yi wa Allah mummunan zato duk wanda yake zaton Allah zai tozartar ya lalatar da aikin wanda ya kyautata aiki bila sababin min al'abdi kuma bawan ba shi ya jawo Allah ya lalata aikin nasa ba ya munana wa Allah zato kai sallah kai zikiri ka sadar da zumunci ka rike tauhidi kai riko da sunna duk kai ta waɗannan kuma Allah ya rushe aikin ka ba da gaira ba dalili ka ɗauka haka Allah yake ka munana wa Allah mummunan zato wa yu'aqibahu ko kuma haka kawai Allah ya mutum uquba bima la sun'a lahu ga abinda bai da hannu a ciki ba shi aikata ba Allah madaukakin sarki ka dauka haka ya kawai ya ga dama kawai sai ya kama wani ya masa uquba kamar irin yanda mutum in azzalimi ne haka kawai ba mai koro sai kama wani ya murde shi ko ya kama wani ya rarrankwashe shi ko ya kama wani ya daddoke shi me aka yi haka kawai kawai zalunci ya tashi ka dauka haka Allah yake ka bude nawa Allah zai ka yi wa Allah mummunan zato ka fada cikin ya zunnuna billahi ghairar alhaqqi dhanna jahiliya ka fada cikin wa zanantum dhanna saui wa kuntum qauman bura aw jawwaza alayhi an yu'ayyida adahu bil mu'jizat ko kuma duk wanda ya halatta ya mai da shi ai ja'izi ne Allah ya karfafi maƙiyan addini maƙiyan Allah makiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai karfafe su su ma ya ba su mu'ujizozi da irin mu'ujizozin da ya karfafi manzanni da su shi sada ga in dai mutum makiyin Allah ne to duk abin da ya bayyana a tattare da shi ba mu'ujiza ake kiransa ba kuma karama ba sai dai istidraji amma ka ɗauka irin yadda ya ƙarfafi manzanninsa da mu'ujizozi haka yake ƙarfafar maƙiyansa da mu'ujizozi ka yi wa Allah mummunan zato ka ɗauka Allah ma'auni guda yake zuba mutane ka ɗauki Allah a matsayin yanayi wa mutane awo iri ɗaya ka yi wa Allah mummunan zato ka muna wa Allah ladabi wa annahu ya hasunu minhu kulla shay'in ya hasunu minu kullu shay'in ka ɗauka komai mai kyau ne a wurin Allah ka yi wa Allah mummunan zato ka ɗauka sallah mai kyau ce shan giya ma mai kyau ne a wurin Allah gaskiya mai kyau ce ƙarya ma mai kyau ce a wurin Allah amana mai kyau ce ha'inci ma mai kyau ne a wurin Allah duk ka ɗauka komai mai kyau ne a wurin Allah maɗaukakin sarki ka yi wa Allah mummunan zato har ma ka yi wa Allah zaton zai dawwamar da wanda ya ƙarar da rayuwarsa wajen yi masa ɗa'a a wuta wannan shi ba munana wa Allah zato ne ga wani bawansa rayuwarsa gaba ɗaya ya tafiyar da ita wajen yi wa Allah biyayya amma ƙarshe Allah ya kai shi wuta kuma ya dawwamar da shi a wuta irin wannan zaton kai wa Allah shi ma wannan mummunan zato ne kai wa Allah ko kuma ka yi zaton Allah zai ni'imtar da wanda ya ƙarar da rayuwarsa cikin saɓon Allah amma ƙarshe Allah zai mai ta goma shi zai girmama shi ya mutunta shi ya martaba shi ya kai shi aljanna a lokacin da ya taɓar da mutumin kirkin da ya tafiyar da rayuwarsa wajen yi masa da'a lalle in irin wannan tunanin ne a cikin kwakwalwarka ka yi wa Allah mummunan zato wakilahu ma fil husni sawa ka ɗauka duk gaba ɗayansu wajen kyautatawa duk daidai suke wancan ya tafiyar da rayuwarsa wajen yi wa Allah da'a wannan ya tafiyar da rayuwarsa wajen saba wa Allah amma duk sun kyauta ba komai duk sun kyauta a ce wannan fa ga rayuwar da ya fa rayuwa ce ta ta ba daidai ba rayuwa ce ta aikin banza rayuwa ce ta ta ta ka ce ai da shi da wanda ya rayuwa mai kyau duk da ya suke a wurin Allah wannan in kai wa Allah wannan zaton kai wa Allah mummunan zato لا يعرف امتناع احدهما الا بخير صادق ba a iya sanin hana ɗaya daga cikinsu sai da wani alkhairi sadikin na gaskiya wa illa in ku ba haka fal aqalu kenan hankali la ya tabi bi qubhi ahadihima wa husnil akhar hankali ma baya iya hukunta munin ɗaya daga cikinsu da kyawun ɗaya daga cikinsu kenan kake zato yanzu ko a hankalce aka ce wannan mutumin kirki ne wannan mutumin banza ne hankalinka ya kasa bambancewa kake ganin duk ma'auninsu ɗaya anya hankalinka hankali ne anya ba sai an kai mutum da wano ya sha magani ba a ce ma wannan mutumin kirki ne wannan kuma akasinsa ne kwakwalwarka ta kasa bambanta ma ka ɗauka to menene a ciki duk abu ɗaya ne to wannan kwakwalwarka za a tabbatar da za a tuhumi hankalinka cewa hankalinka akwai matsala a cikinsa to irin wannan zaton kuma za ka yi wa Allah wa kadhalika man dhanna annahu akhbara an nafsihi wa sifatihi wa af'alihi bima zahiruhu ko zahiruhu batilun ko kuma game da masu yi sunayen Allah da sufufinsa tawili Allah ya ce ya daidaita al'arshi su kama tawili Allah ya ce yana da hannaye su yi tawili Allah maɗaukakin sarki ya ce yana saukowa kullum zuwa sama ta kusa su yi tawili. To, shin duk wanda yake zaton annabu cewa Allah subhanahu wa ta'ala akhbara an nafsihi ya ba da labarin kansa, wasu fatihi ya ba da labari game da sufofinsa, wa afa'alihi ya ba da labari game da aikace-aikacensa, bima amma fa labarin da ya bayar zahiruhu batilun zahirinsa ba gaskiya ba ne zahirinsa batilun barna ce ba haka Allah yake nufi ba Allah da yace ya daidaita al'arshi ba haka yake nufi ba ba al'arshi ya daidaita ba bal yadahu mabsuqatan da Allah yace yana da hannaye ba haka yake nufi ba Allah madaukakin sarki da yace wa yabqa wajhu rabbika ba shi da fuska ba haka yake nufi ba wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira a ba za a ga Allah ba ranar tashin alkiyama in ji wasu to duk ire-iren waɗannan Allah ya bada labarin kansa ya ce yana da sufa kaza ka zo ka ce wai ba haka zahirin ta yake nufi ba yanzu kana wannan munana wa Allah zato ne ya ce yana da hannu ka kore ka ce ba shi da hannu a antum a alamu anillah ya daidaita al'arshi ka ce a yana ko'ina na fata an gane to idan kan Allah ya ba da labari ya ce ga yanda yake to ai kyautata wa Allah zato shine ka faɗi yanda yake din amma kai ya ce shi ga yanda yake ka ce ba haka yake ba wannan yana daga cikin munana wa Allah ladabi kuma yana cikin munana wa Allah zato wa taraka al-haqqa lam yukhbir bihi ko kuma kai zatan Allah ya ki bayyana da gaskiya ya bar gaskiya bai ba da labarin ta ba wa inna ma ramaza ilaihi rumuzan ba'idatan kawai wata inciya yayi kuma inciyan mai nisa ka dauka Allah baya fito da gaskiya kuma ya nuna ta ga ta kuru-kuru a kusa a'a sai dai Allah madaukakin sarki kan bar gaskiya baya bada labarin ta dan a gane ta kuru-kuru sai dai yayi ramzi yayi ishara kuma ishara ma mai nisa da ba kowa ne zai gane ba ka dauka haka Allah yake bayyana da gaskiya baya bayyana ta yanda mai karamin tunani da mai dogon tunani mai hankali yalwatacce da mai takaitaccen hankali kowa zai iya fahimta ka dauka ba haka Allah yake bayanin gaskiya ba yana bada labarin gaskiya ne amma ta hanyar ishara ta hanyar ramzi kuma ramzin ma ramzi ba'id wanda yake mai nisa wa sarraha da'iman bitashbiha bitashbihi wal batil wa arada min khalqihi an yat'abu azhanahum fi tahrif kalali wa sarraha ko kuma mutum yace sarraha da'iman bitashbihi wal batil ko da yaushe Allah maɗaukakin sarki yakan bayyanar da kamanceceniya wal batili da abin da yake ba gaskiya bane wa arada min khalqihi kamar ka ce Allah yana nufin halittarsa an yata abu azhanahum abin da yake nufi game da halittarsa Allah yana so ya wahalar da tunaninsu fi tahrifi kalamihi wajen karkatar da zancensa ga inda Allah yayi nan su kuma ya kada su su can haka duk wanda ya zaci Allah haka yake a cikin alkur'ani haka Allah madaukakin sarki ke yi wa bayansa ya munana wa Allah mummunan zato yana daga cikin mummunan zato da mutum zai yi wa Allah madaukakin sarki ka ɗauka cewa Allah ya so ya wahalar da kwakwalan bayansa shi yasa in ya faɗa abu sai ya kaɗa su su je su ta wahala inda suka nufa ba haka yake ba ba haka yake nufi ba ka ɗauka haka Allah ta'ala ke mu'amalantar bayansa wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato wa ahalahum fi ma'rifati asma'ihi wa sifati ala uqulihim sannan ka dauka Allah madaukakin sarki ahalahum fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ala uqulihim la ala kitabihi ka dauka Allah ya karkatar da sanin ya karkatar da su wajen sanin sunayensa da sufofinsa su yi amfani da hankalinsu ba akan littafinsa ba duk wanda yake son ya san Allah cikin alkur'ani zai koma ka ɗauka a Allah maɗaukakin sarki ba a alkur'ani ake gane shi ba da kwakwalwa ake gane shi duk wanda ya wa Allah wannan awo ya wa Allah wannan zato ya yi wa Allah mummunan zato ya ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki ya bar mutane da hankalinsu su gano sufofinsu su gano ainihin wato sunayensa a'a ba wai su koma cikin alkur'ani su san sunayensa su san sufofinsa ba بل أراد منهم أن ألا يحتملوا كلامه على ما يعرفون من لغتهم مع قدرته على التصريح بالحق كوكما آآ أراد منهم ينا نفهم باينسا ألا يحد وتيحملوا كلامه yana nufin bayan bayansa kada su ɗauki zancensa alama ya arifuna su ɗora shi bisa ga abin da suka sani min lugatihim na harshen su da yaransu su ma'a kudrati ala tasrihi bil haqq duk da cewa Allah yana da iko wajen ya bayyana musu gaskiya amma ya zamanto Allah ya basu ba za su iya gane zancen Allah ba da yaransu ga Allah ta'ala a alkur'ani da larabci ya amfani sannan larabawa ma ya zamanto ba za su iya gane Allah ba duk da cewa su larabawa ne ta hanyar harshen su ka ɗauka haka Allah maɗaukakin sarki yake nufi wannan shi ma yana cikin munanawa Allah mummunan zato wa izalatil alfazin lati tuqi'uhum fil i'tiqad al-batil da kuma gusar da lafuzzan da za su afkar da su cikin mummunar aƙida ɓatacciya wa zanna annahu huwa wato huwa wa salafahu abbaru anil haqqi duna Allah wa rasuli wa zanna annahu huwa wa salafuhu abbaru anil haqqi duna Allah wa rasuli wa anna al-huda wal haqqa fi kalamihim وأن كلام الله لا يؤخذ من ظاهره إلا الضلال فهذا من أسوأ الظن بالله فكل من هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية ابن القيم يكتشوى duk wanda yake zaton yake tsammanin Allah ya dukunkune saninsa ba a iya gane shi da wuri ya yi wa Allah mummunan zato shi ne abinda gaba farko take nufi ko kuma duk wanda yake zaton Allah maɗaukakin sarki bai gusar da lafuzzan da za su jefa mutane cikin mummunar aƙida game da shi ba ya munana wa Allah mummunan zato duk wanda yake zaton annahu huwa wa salafuhu abbaru anil haqqi dunallah duk wanda yake tsammanin shi wa salafuhu da magabatansa abbaru anil haqqi dunallah su ne suke wato bayani a gane gaskiya dunallahi ba Allah bane wa rasulihi ba manzansa bane wa annal huda ko kuma ita shiriya wal haqqa da gaskiya fi kalamihim tana cikin zancen su ne ba cikin zancen Allah da manzansa ba wa anna kalam Allah kuma zancen Allah la yi ukhadu min zahirihi ba a ɗauka sai daga zahirinsa ko la yi ukhadu min zahirihi illa dalal ba a ɗauka daga zahirinsa sai bata da haka in ka ɗauki zahirin zancen Allah bata za ka da haka shi sa sai a zo ma da ilimin baɗi a ce ai annabi Musa da Khidir shi ma annabi Musa bai san ilimin batini ba lokacin da suka yi tafiya da Kadir kaga abin da ya faru kenan shi annabi Musa ya san ilimin shari'a ilimin zahiri shi kuma annabi wato Kadir shi kuma ya san ilimin batini shi sa suka yi ta samun sabani saboda shi annabi Musa yana amfani da shari'a ta zahiri shi kuma Kadir yana amfani da shari'a ta batini wannan ƙarya ne shi sa sai suka ce ai ilimi akwai na zahiri akwai batini da aka duk wanda yake tsammani daga zahirin zancen Allah zai gane gaskiya to zai bata ne da aka sai a ce maka a ai wannan duk daga lafazin abin da ya nuna ba haka ake nufi ba to duk wanda yayi wa Allah irin wannan yayi wa Allah mummunan zato fa hada min aswa'i dhanni billah wannan yana daga cikin mafi munin zaton da za a yi wa Allah a dauka maganar sa ba a iya gane zahirinta wannan munana wa Allah mummunan zato ne fa kullum min haƙula'i mala yace duk waɗannan da kaji an baka misalin su min na billahi dhanna sau suna daga cikin masu munana wa Allah zato kuma zaton mummuna wa min na billahi ghayra alhaq suna daga cikin masu yi wa Allah zato na ƙarya ba na gaskiya ba dhannal jahiliyyati zato irin na jahiliya ƙara minti nawa kunci da wa man zanna annahu yakunu fi mulkihi ma la yasha wa la yaqdiru ala ijabihi wa takwini faqad zanna bihi zanna saw ibn al-qayyim yake cewa wa man zanna duk wanda yayi zatan yayi tsammanin annahu yanda al'amarin yake yakunu fi mulkihi ma la yasha akwai fa abubuwan da Allah baya son faruwar su amma sun fi karfin su suna faruwa a cikin mulkin sa wannan ya munana wa Allah zato duk wanda yake zaton annahu ya kunu fi mulkihi akwai ma la ya shawa abinda Allah bai ga dama ba amma yana faruwa fi mulkihi a cikin mulkin Allah ya yi wa Allah mummunan zato wala yaqdiru ala ijadihi wa takwinihi ko kuma yake yi wa Allah zaton ba zai iya samar da ba zai iya samarwa ba ba zai iya wato takwini ba zai iya halitta ba ko ba zai iya samarwa ba ba zai iya kasantarwa ba faqad zanna bihi zanna sau shi ma wannan yayi wa Allah mummunan zato zai ci gaba da kawo mana har sai ka tsargu kai ma ka ji cewa kai anya kaiwa ba za ka koma ka caje kanka ba baka cikin masu yi wa Allah mummunan zato kamar yadda ya faɗa cewa mafi yawan mutane suna yi wa Allah mummunan zato mafi yawan mutane in ka kalli rayuwar mutum shi ma mutum balil insanu ala nafsihi basira in ka je ka zauna ka nutsu za ga gaskiya akwai wasu abubuwan lalle kana yi wa Allah mummunan zato a kansu da aka wannan bulalar ta shafi kowa da kowa ke Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuba harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah